أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم kamar yadda muka yi bayanin cewa a yau saboda muhimmancin wannan littafi ko risala takaitacciya za mu fassara ta gabanin mu wuce karatun ɗaya littafin da za mu karanta a daura durusul awwaliya wannan littafi mai suna aqidatul murshida ko kuma ka ce al-murshida al-murshida littafi ne wanda ake ta magana a kai kace na ce wasu suke karban aƙidun da ke cikin wannan littafi wasu kuma ke mayarwa wanda muka ga ya kamata a ɗan wannan zaman mu fassara littafin sannan kuma mu yi bayanin wuraren da ake kace na ce a kai saboda a aƙidun da wannan littafin yake dauke da su wurin da ke cewa la fawq wala tas wala yamin wala shimal baya sama baya kasa baya arewa ko kudu ko gabar ko yamman nan tunan ne da yawa waɗanda suke da aƙida ta tajisimi mayar da Allah gangan jiki suke ganin cewa abu ne wanda hankali baya daukansa alhali akwai riwayoyin hadisai sahihai kamar da zamu zo mu karanta su a kaulin Hafiz bin Hajar sun tabbatar da wannan babu wanda ya kore wannan face sai mutumin da yake da tunanin ko aƙidar mayar da Allah tamkar gangan jiki to ita wannan littafi aqidatul murshida littafi ne wanda yake da dadde saboda wanda ya wallafa wannan littafi al-murshida aqidatul murshida shine shine Muhammad bin Abdullah bin Tomart suna rubuta shi ta'un da wawun da mimun da ra'un da ta ban samu wani wanda ya yi dabatin yanayin yadda ake furta wannan suna ɗin ba ko ka ce taumart ko kuma tomart shi wannan mawallafin wannan littafin muhammad bin abdullah bin tomart a al-masmudi wanda an haife shi hijira na da shekara biyar ya rasu hijira na da shekara biyar da ashirin da hudu biyar da ashirin da hudu sannan shi wannan mutumin Abdullah Muhammad bin Abdullah dinnan ana mishi laqabi da Al-Mahdi ana mishi laqabi da Al-Mahdi an mishi laqabi da Mahdi ne saboda kokarin da yayi na jaddada musulunci mutum ne wanda yake da tsanani bai yarda da sabo komin karancin sa ba duk karancin sabo in ya gani wani yana yi ba tare da tsoro ko ɗaɗar ba zai mishi inkari zai iya ɗaukan mataki ko zai rasa ransa ya fara wannan a lokacin yana makka ya samu magoya baya da yawa akan wannan ra'ayi nahi suke bin gun da ake casha su tarwatsa mutane suke bin otel-otel ɗin da ake shan giya su kori mutane su daddake su har yake samun matsala da sarakunan wancan lokacin daga bisani zaman shi a makka bai yiwu ba sai ya dawo masar ya dawo masar shi kuma asalinsa mutumin maghrib ne wajejen murtaniya tunisia algeria wannan wajen yake shi mutumin maghrib ne da ya zo masar nan ma ya ci gaba da wannan aiki na shi ya dinga samun magoya baya sarakunan masar sai suka kore shi da suka kore shi sai ya koma kasarsu ta asali da ya koma kasarsu ta asali yakan iya samun sarki na kasar gaba daya a cikin jama'ansa da dogaransa ya je ya zauna a wajen in yana wa'azi ko yana fadakarwa ko yana bayani da zaran ya yi kuskure dan dol ma bai kai ya kawo ba sai ya tashi ya tankawa wannan sarki ci ai ba haka ba ga gaskiyar lamarin yadda yake to wannan yasa ya samu magoya baya dai in takaita muku labarin shi labarai ne masu yawa ya samu magoya baya da ya samu magoya baya sai suka mishi bai'a akan jaddada musulunci a lokacin banu tashfin akwai yusuf bin tashfin waɗanda suka kafa daula daulatul murabitin to su ne suke sarauta a lokacin to shi ne da aka mishi bai'a shi ne ya kai hare-hare na ƙoƙarin jaddada musulunci ko kafa daular musulunci tasa wanda ya fara samun nasara na buɗa wasu fatahin wasu garuruwa shi ne sai ya rasu a shekarar da muka fada 524 akwai na hannun damin shi ana ce mishi al'amir ko alƙa'id abdulmu'min bin ali abdulmu'min bin ali sai mutane suka taru suka mishi mubaya'a a takaice dai sai da ya kai da mamaye daulatul murabitin gaba daya daular ta dawo karkashinsa shi wannan abdulmumin bin ali din ya zamanto shi ne amirul mu'minina to wannan mutumin muhammad bin abdullah suna mishi lakabi al-mahdi in kana karanta tarihi zaka ga maganganu iri-iri akan wannan mutumin wanda kuma in ka bi diddigin abin da insafi da adalci zaka zo ka samu cewa malami ne wanda yake mujaddidi kasancewar adawa da matsaloli da ya fuskanta da hini ake rubuce-rubuce na ƙarya ake mishi sharri wanda har a ƙarshe ma ake cewa ya yi da'awar cewa shi mahadi ne wanda kuma masu insafin tarihi sun ce ya lakabi ya ba wa kanshi cewa lakabi mutum ya ba kanshi lakabi mahadi daban kuma ya yi da'awar cewa shi mahadi ne to wannan shi ma daban ne to saboda haka ko kuma na bayansa akwai wani wanda yake daga cin magoyan bayansa wani ya rubuta littafi mai suna akhbarul mahadi shine muhammad bin abdullah bin thomas a ciki ya faɗi maganganu da yawa wanda shi Muhammad bin Abdullah bin Thomas nan bai tabbatar da su ba zai yadda ba zai amince da waɗannan abubuwa ba to ta yiwu magoya bayan shi bayan rasuwan shi su ne suka haddasa wasu abubuwa na cewa ai shi ne mahadi da makamacin wannan sannan kuma abin ya bi shi bai bi waɗanda suka haddasa ɗin ba bai bi su ba sai shi ya bi shi sai aka aka mishi sharri abin sai ya bi shi wannan shi ne mawallafin shi wa yake da suna shi muhammad bin abdullah al-mahadi muhammad bin abdullah al-mahadi kenan wanda daular da ya kafa ba tare da shi ya jagorance ta ba ta zauna tun daga shekara ta idan kai lissafi daga shekara 524 ne a lokacin da ya rasu a lokacin da ya rasu har zuwa sukutin wannan daular daular ta yi shekara 124 in kuma za ka yi la'akari ne da lokacin da suka shiga marakish asima ta daulatul murabitina to daular ta yi shekara 117 a doron ƙasa gabanin a daular ta gushe ala sunnatillahi wa adatihi babu wata daula da za ta zauna dindindin Eh, ka- a- a- ko- ka'ina ma ka'ina ma kanat koma wace irin daula ce to shine wannan wannan mutumin shine ya wallafa aqidatul murshida wannan mutumin irin zafinsa da rashin yarda da sabo ko da karancinsa da rashin tsoronsa wannan zai nuna maka dalilin cewa wannan ba mutum ne wanda yake batacce ba amma maganganu a tarihi sun ce mishi shi mu- ba mu tazale ne sun ce ya yi da'awar mahadi irin wannan maganganu da yawa za ka gani shi ne wanda ya rawaito wannan kasidar aka same ta ko aka fi sanin kasidar a- a- akidar a wajensa shine abdulwahab abdulwahab bin ali bin abdulkafi wannan abdulwahab bin ali bin abdulkafi din shine wanda ake ce mishi as-subuki as-subuki karami as-subuki babban shine aliyu bin abdulkafi wanda shi ne mahaifin shi wanda ya rawaito wannan littafin kenan shi a shi asubuki karamin abdulwahab a abdulwahab bin ali bin abdul bin abdulkafi shi da ake cewa tajuddini shi an haife shi hijira na da shekara 727 ya rasu hijira na da shekara 770 daya dari bakwai da saba'in da daya shi kuma mahaifin nashi subuki babban an haife shi hijira na shekara dari shida da tamanin da bakwai ya rasu hijira na da shekara dari bakwai da hamsin da shida don an ce asubuki guda biyu ne akwai asubuki saghir saghir din shine abdulwahab bin ali bin abdulkafi shine ya rawaito aqidatul murshida a cikin littafin shi at-tabaqatul kubra الطبقات الشافعية الكبرى أكو يا رب طبقات الشافعية الشافعية أكو طبقات الشافعية أنا ابن كثير ba shi ba akwai tabakatu shafi'iyyatul kubra shi wannan subukin karamin shine ya rawaito shine ya rubu- rubuta wannan littafi to a cikin tabakatu shafi'iyyatul kubra din to anan ne anan ne sai ya kawo wannan maganganu da ake ta yi akan akan wannan aqida a majalladi na takwas shafi na ɗari da tamanin da uku daga baya ya ce to bari mu kawo akidar gaba ɗaya a murshida ɗin sai ya kawo mm, risalar murshidan gaba ɗaya ya kawo da ya kawo littafin murshidan gaba ɗaya to shi ne ya ce to kaga dai wannan shi ne littafin murshida wanda muka yi ta kawo maganganun mutane waɗanda suke cewa ake- ake kace na ce a kansa wannan shine littafi na shida ya ce aka da ya rubuta haka sai yake cewa to a cikin wannan littafi wanda a cikin waɗannan abubuwa da aka rubuta dinnan cikin aqidatul murshida babu wani abu wanda malamin sunna ko mai aqidar sunna wanda zai yi inkarin sa yace babu aqida kwaya daya wace malamin sunna zai inkari a cikin wannan to sai dai nusukar da ya kawo din a tabakatu shafi'iyyatul kubra wara kauna ne tabakatu shafi'iyyatul kubra to da wannan nuskar da mu a nan muke amfani da ita akwai dan bambanci kamar yadda saba muke ta samun wannan matsala din koyaushe za ga cewa ga littafi ga littafi amma za ka zo ka ga nuskoki iri-iri daban-daban mutanenmu ba su damu da su gyara nuska gabanin su karanta littafi ba kawai nuska in ta zo kawai sai a yi amfani da ita ke za ka samu littafi guda ɗaya nuska iri-iri daban-daban da yawa ke ka rasa wacce nuska ce kai za ka dogara da ita ka yi amfani da ita to shine da farko dai ya kamata mu karanta nuskar gaba daya mu bayanin bambance-bambance da yake nuskar shi al'imamu subuti da kuma wanda yanzu muke kai a kai بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم أما بعد فهذه عقيدة أهل السنة المسمى بالمرشدة شرحها الشيخ العلامة السبكي وغيره في الطبقات وغيرها آه فلتوفص ونصها إلم أرشدنا الله وإياك أن الله عز وجل واحد في ملكه خالق العالم أتكين طبقات الشافية الكبرى خلق العالم بخالق العالم با خلق العالم ده فعل يكاوشي خالق العالم بأسره الألوي والسفلي والأرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما جميع الخلائق مقهورون بقدرته لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ليس معه مدبر في الخلق ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا فعال لما يريد قادر على ما يشاء له الملك والغنى أتكن طبقات الشافعية الكبرى نأسبكي له الملك والغناء ممدودي أنكم مقصوري له الملك والغناء أتن له الملك والغناء له الملك والغناء أتن وله العزة والبقاء وله العزة والبقاء وله الحمد والثناء أتكن طبقات الشافعية الكبرى وله الحكم والقضاء وله الحكم والقضاء ميمكن وله الحمد والثناء وله الأسماء الحسنى والصفات الأولى والصفات الأولى دين باب أتكين طبقات الشافية الكبرى كوي ديتي وله الأسماء الحسنى سيتي لا دافع لما قضى باب وله الصفات الأولى والصفات الأولى دين باب شيء أتكين طبقات الشافعية لا دافع لما قضى ولا مانع لما لما أعطى يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه ما يشاء لا يرجو ثوابا ولا يخاف إقابا ليس عليه حق ولا عليه حكم فكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون موجود قبل الخلق ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شميل ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا كيف كان bayan wala kaifa kana din a cikin tabakatu shafi'iyatul kubra akwai ƙarin wala makana ma'ana ya ce wala kaifa kana wala makana tukunan ya ce kawwanan akwana a cikin tabakatu shafi'iyatul kubra wala kaifa kana wala makana kawwana al-akwana anan kuma wala makana din babu wa dabbara zamana la yataqayyadu biz-zamani wala yahtassu bil makani ولا يلحقه وهم ولا يكيفه عقل أتكن طبقات الشافعية الكبرى ولا يكتنفه عقل maimakon wala yukayyifuhu wala yaktanifuhu wala yaktanifuhu aqlun wala yanhasiru fi dhihni a cikin tabakatu shafi'iyyatul kubra wala yatakhassasu bi dhihni wala yatakhassasu bi dhihni maimakon wala yanhasiru fi dhihni wala yatamassalu fi nafsi wala yatasawwaru fil wahmi ولا يتكيف في العقل ولا تلحقه الأوهام والأفكار جل عن الشبيه والنذير wannan jalla an shabihi wan nadhiri din babu shi a cikin tabaqatu shafiyatul kubra ya zo kamar haka wala talhaquhu al awham wal afkaru laysa kamithlihi shay'un وهو السميع البصير أنكما ولا تلهقه الأوهام والأفكار جل عن التشبيه والنذير ليس كمثله شيء شيء وهو السميع البصير da ya gama kawo wannan aƙidar gaba ɗaya sai ya ce walai safiha ma yunkiruhu sunniyun ya ce haka a cikin wannan aƙida babu wani abun da malamin sunna wanda yake bin manzo mabi sunnar manzo wanda yake da aqida ta sunna zai inkarin sa babu in ka ga wani ya inkarin wani abu a ciki to ba yana ba yana kan aqida ta sunna bane ko da yayi da'awar yana kan aqida ta sunna din saboda waɗannan abubuwa gaba daya dalilai sun tabbatar da su kuma ba a tsaya kawai a dalilai na hankali ba dalilai na shari'a kamar yadda za mu ɗauko bayanin alhafiz bin hajar a cikin fatuhul bari yadda ya bayani to za mu fassara a littafin kamar yadda muka bayyana dama farkon karatun littafi tashihun nusakh ko nuska nuskarka kowane littafi za ka karanta farko ka gyara nuskarta za ka karanta ka gyara karka ga kawai a littafi an buga inda an buga shi shikenan ba gyara ciki a to ka nemo nuska daban da bugun ma kala kala bugu na farko bugu na biyu bugu na uku bugu hudu ka nemo ka har hada ka ga anan mene anan mene anan mene saboda haka ne ma ɗaliban ilimi na kwarai din in sun ga littafi ba za su ce ai ina da shi ba za su siye shi in dai bugun ya bambanta za su siya kamar kamar ma ka asili ta tafai daban-daban ne kawai shi za za ka ga shuru haka na ibnu malik na littafi guda daya za ka ga daban-daban daban-daban a wannan wani akwai wani kare a can an rage sauransu yana da kyau duka kana da su domin wata matsala ta taso da waɗannan nusafin za ka tara he ka warware amma nuska ɗaya kake dogara da shi in wata matsala ta taso ba za ka iya warwarewa ba بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم أما بعد yace bayan wannan mun sha bayanin cewa in aka ce amma ba'adu amma ba'adu amma din yana daukan mahama ya kunne mahama ya kun min shay'in kamar yadda sibawai ya fassara mahama ya kun min shay'in shi kuma ba'adu din ana mishi bina'i da damma saboda an yanke shi daga idafa lafzan la ma'ana shine asalinsa amma ba'dal basmalati wassalati wassalami ala rasulillah bayan mun ce bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim fa hadhihi kuma bayan amma din ana kawo fa domin amma din kamar da muka bayyana ta zo ma'anan fi'ili ne da sharafinsa mahama ya kunne don ka ce mahama ya kun mahama ismu shart ne ya kun din kuma fidu shart ne to ina jawabinsa to a jawabi shine zaka kawo fa kasa fa hadhihi fa hadhihi fa hadhihi aqidatu ahli sunna wannan ita ce aqida ta ahli sunna wanda in aka ce ahli sunna ana nufin asha'ira da maturidiyya ne asha'ira mabiyan al-imam abul hasan al-ash'ari almaturudiyya mabiyan al'imam abu mansur almaturudi duk malamai na duniya in ka bi tarihinsu malikiya malikiya da shafi'iyya duk mabiya aqidar ash'ariyya ne asha'ira ne su hanafiya kuma yawancinsu maturudiyya ne kuma da yawa daga cikin hambaliya su kuma a sha'ira ne wasu daga ciki daga cikin hambaliya mujassima ne mujassima ma'ana suna da aƙida na mayar da Allah tamkar gangan jiki shi yasa su ibnu taymiya su ibnu qayyim hanabila ne suke da wannan aƙida din wanda in kana so ka warware matsalar da wannan matsalar wanda da dadewa ana ta fama da ita ka nemi wani littafi na ibnu jauzi sunan littafin daf'u shubahi shubahil mushabbih dafu shubahil mushabbi shi ibn jauzi ba hambale ne sai ya rubuta wannan littafi dafu shubahil mushabbi a ciki mukaddima yake cewa akwai wasu kubatu guda uku daga cikinsu har da alkadi abu ya'ala alkadi abu ya'ala alkadi abu ya'ala daga cikinsu ya ce su ne farkon wanda suka nasabtawa al'imamu ahmad aqida ta tajisimi kuma suka canja mata suna zuwa aqidatu salaf su ne wayannan ya ce ya ce mu ne imamu ahmad mu ne muka san mazhabarsa saboda haka nasabta waɗannan aqidu na mayar da allah gangan jiki zuwa ga imamu ahmad ya ce wannan abu ne wanda muke so mu kawar da shi a cikin wannan littafi wannan littafi ibnu jauzi sanannen malami ne ba hambale to shi ya kore wa imamu ahmad cewa baya daga cikin akidar imamu ahmad mayar da allah a tamkar gangan jiki ko akida ta tajisimi to amma har yau wannan akidar ta mujassima din ta tajisimi ita ce ake yada ta da sunan aqidatu salaf ita ake yada ta da sunan aqidatu ahli sunna farko da suka ga ahli sunna din a sha'ira da maturidiyya su suka shahara da ahli sunna in aka ce ahli sunna su ake nufi to shine sai suka canja sunan daga ahli sunna din suka dawo da shi zuwa salafiyya suka dawo da salafiyya domin su bambanta tsakaninsu da asha'ira da maturidiyya to saboda haka wannan aqida ce da sunanta aqidatul mujassima sanannun mutane ne masu wannan aqida har imamu ahmad kansa ma yana kafirta su imamu ahmad kansa ma yana kafirta su to saboda waɗannan abubuwa da ke cikin wannan aqida to shi aka dawo aka canja mata da suna zuwa aqidatu ahli sunna wal jama'a da suka ga wannan akwai shabaha da kamanni tsakaninsu da asha'ira da maturidiyya shine suka dawo suka canja mata suna aqidatu salaf ko kuma as-salafiyya din wannan shine gaskiyar lamarin abin da yake kasancewa to shine yace fa hazi aqidatu ahli sunnati al-musamma bil murshida wacce ake kiranta da suna al-murshida wannan littafin al-murshida din suna kiranta su al-mudallila المدللة ويلتاي ميمكن الرسالة المرشدة تو الرسالة المدللة haka suke kiranta haka suke kiranta wanda kuma su dama dama can ba su da abokanan gaba kaman asha'ira da maturidiya hatta mutazilawa da khawarijawa bai dame su ba har wani su zai iya bude baki ya ce da asha'ira gwara yahudu da nasara da maturudiyya gwara yahudu da nasara wannan mun sha jin wannan a kunnenmu a harshen wasu da katira a jami'atul islamiyya a gani idan ka ce da asha'ira da maturudiyya gwara yahudu da nasara mu musulmai ba mu da komai ba mu da kowa saboda duk abin da ka sani an yi wa musulunci a tarihin musulunci asha'ira da maturudiyyan nan su ne suka yi sauran firkokin rudani da hayaniya suka yi suka tafi amma a sha'ira da maturidiyya duk wata hidima ka kama daga jihadi da'awa musuluntar da kafirai kafa daulolin musulunci wallafa littattafai na duniya duk su suka yi sauran mutane sun zo sun yi rudani da hayaniya amma aikin da al'umman manzo za su amfana da shi din su ne suka yi to saboda haka idan aka ce su gwara yahudu da nasara da su to mu musulmi ba abin da muka kama shi yasa al-imam subuki yana kiran asha'ira da hamalatul islam ma'ana waɗanda suka yi dakon musulunci duk da nauyin musulunci su suka yi dakonsa suka isar da musulunci zuwa na bayansu شرحها الشيخ العلامة السبكي وغيره في الطبقات وغيرها يشي الشيخ العلامة السبكي شيني وانا مكفدا دازو شيني عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي وانا مكشي آه يا رسول هجرانا دا شكرا دليبوكوي دا سبعين دا دليبوكوي دا سبعين دا, دا. an haife shi hira na da shekara 727 ya yi mata sharhi shi da waninsa a cikin tabakat yana nufin tabakatu shafi'iyyatul kubra wa gairiha da waninsa faltufas ya ce a haddace wannan akida wa nasuha nassin wannan akida ilam arshadana Allah wa iyaka da yace ya mata sharhi din a cikin tabakatu shafiyatul kubra a tabakatu shafiyatul kubra din bai mata sharhi ba sharhi ba nuskar da muka karanta da farkon nan kawai nuskar ya kawo da ya kawo sai yake cewa walaysa wa walaysa fiha ma yunkiruhu sunniyun kawai abin da ya faɗa kenan watakila ba za a rasa wani littafinsa wanda ya yi wa murshida din sharhi ba amma bil munasaba akwai sharhin murshida din wanda shek zulma'arif muhammad gibrima wanda ya rubuta sharhin murshida din akwai shi wanda kakanmu shine ya fara buga littafin yake cewa shine karshen littafi da littafi na karshe da shek muhammad gibrima ya wallafa shi har yake cewa wannan shaida ne a gare shi tunda littafi ne na tauhidi kaga ya rasu da tauhidin sa kenan to akwai sharhin sa a ko tawdihul mushkilat ne yake kiranta muna da shi da yawa a gida to wannan sharhin sharhul murshida wanda shi shegi birima ya wallafa akwai shi ilam ka sani arshadana Allah wa iyaka Allah ya shirye mu Allah ya shirye mu wa iyaka da kai kai ma mai karatu Allah ya shirye ka kamar ya ce ni da na rubuta wannan littafi da kai mai karanta wannan littafi gaba daya Allah ya shirye mu la'alla saboda wannan ne aka kira littafi suna al-murshida anna Allah azza wa jalla wahidun Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne fi mulkihi a sarautarsa shi kadai ne Allah subhanahu wa ta'ala wannan ku Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar a ayoyi da yawa a cikin Qur'ani kul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid inna ilahakum la wahid da makamacin wannan lahu mulku samawati wal ardi wa lahu ma fi samawati lahu ma fi samawati wa ma fi ardi da ayoyi da yawa wanda ya tabbatar da mulki nashi ne shi kadai sannan kuma shi zatin sa shi kadai ne khaliqul alami shine ya halici duniya ko dukkan abubuwan halittu kamar da muka bayyana a nuska ta subuki halakal alama ya halici duk wani abin halitta naka ce al'alam shine duk wani abin da ba Allah bane shine al'alam duk kuma abin da ba Allah bane Allah subhanahu wataala shine ya halice shi to shine ya halici komai da kowa shine halakal alama ko khaliqul alami shi Allah subhanahu wata'ala mai halittar duniya ne kace khaliqul alami yana komawa khabar ne na biyu na annan lahadin ai annan laha wahidun wa annan laha khaliqul alami in kace kuma khalaqal alama ka yanke jumlar wancan jumla ismiya kuma wannan jumla fi'iliya bi asrihi bi asrihi al-ulwi was-sufli was-sufli ma'ana tushen duniya din na sama da na ƙasa kamar yadda shek usman dan fodiyo a usulu dini yake cewa min arshihi min arshihi wa farshihi ko min far, min arshihi ila farshihi duniyan nan farkonsa al'arshi ne ƙarshensa kuma sara ƙarƙashin ƙasa ƙasa ta bakwai to shine duniya kenan kaje an ce duniya farkon su al'arshi ƙarshensa kuma ƙarshen ko ƙarƙashin ƙasa ta bakwai shine to gaba ɗaya waɗannan wurare ɗin da babu su Allah subhanahu wata'ala ne ya ya halice su gaba ɗaya al'ulwi na can can daga al'arshi wasu fili da kuma can ƙarƙashin ƙasa da ƙasa ta bakwai kenan shi ne ta sara da ake fada lahu ma fi samawati wa ma fi ardi wa ma bainahuma wa ma ta sara karkashin karkashin kasa ta bakwai min arshihi ila farshihi to shine bi asrihi in aka ce asrin abu shine tushen sa na sinun asr na sa ragowan abu aka ce asr na sin kuma tushen abu tushensa ana cewa bi asirihi ana cewa bi rummatihi duniya din tun tushensa ka kama daga tushensa farkonsa har ƙarshe farkonsa har ƙarshe na sama da na ƙasa gaba ɗaya Allah subhanahu ta'ala ne ya halitta wannan kuma abu ne sananne a cikin ƙur'ani wa khalaqa Allahu samawati wal arda ko khalaqa Allahu samawati wal arda ko kuma khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma samawati wal ardu wa ma bainahuma din sune al'alam shi yasa fir'auna ya tambayi annabi Musa wa ma rabbul alamin mene me ake nufi da alam din sai ya fassara masa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma as-samawati wal ardu wa ma bainahuma din to shine alam din shine alam sammai bakwai da kasai bakwai da wannan duniyar wanda yake tsakaninsu shine al'alam wa ma rabbul alamina qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma can rabbul alamina nan kuma rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma kenan as samawati wal ardu wa ma bainahuma din to sune al'alaminan da aka ambata na farko farkonsa al'arshi sama ƙasa da al'arshin kuma ruwa ne kamar yadda za mu zo mu bayyana kaulin hafiz bin hajar kasa da al'arshin ruwa ne kasa da ruwan kuma shine sama ta bakwai shine sai sama ta shida sai sama ta biyar har aka zo sama ta daya sannan wannan gun wa ma baina huma din da da shine muke gano sama ta daya ko ta biyu ko ta uku ko kasa ta daya da kuma ƙasa ta biyu ko ta uku inda ba wannan gun ba za a gane cewa nan sama ne nan ƙasa ne ba ta inda za ka gane wannan yanzu idan kana idan kana sama ta ɗaya idan kana sama ta biyu to sama ta ɗaya ɗin ai ƙasa ne in kana sama ta biyu sama ta ɗaya ɗin wannan saman da muke ganin ta din kasa ne ai kamar yadda kuma idan kana kasa ta daya gunnan da muke din sama ne wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da zai zo ya nuna maka cewa ka yi wa Allah iyaka iyaka ko gudun matsala ne saboda sama da kake ta magana kai din nisbi ne shi'un ne nisbi wanda za ka kira shi sama a gun wani ƙasa ne nan wannan sama sama ta ɗaya da za ka iya cewa wannan sama ce ta ɗaya ko su waɗanda suke rayuwa a sama ta biyu kuma fa to su suna gani ƙasa ne domin haka ne Allah ya halicci wannan duniyar domin da ita mu tantance sama da ƙasa kenan daga wannan duniyar duk abin da ya yi sama wannan sunansa sama daga wannan duniyar duk abin da ya yi ƙasa sunansa kasa kawai in ba haka ba in ka je kasa ta farko wannan duniyar za ta zamanto sama ne in ka je sama ta biyu sama ta ɗaya zai zamanto kasa amma da wannan duniyar wa ma baina huma ɗin Allah subhanahu ta'ala ya ce sammai bakwai kasai bakwai saba samawati Allah subhanahu ta'ala ya ce wa min al-ardi mislahunna shine gu ɗaya ko wurare guda biyu ne aka nuna cewa ƙasa ɗin su bakwai ne wannan aya Allahu ladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna ƙasa ɗin ma irin sama ne ma'ana su ma bakwai ne su ma haka inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratkan fa fataqnahuma sammai da kasai din a dunkule suke abu ne curare dunkulalle guda daya fafatakana huma sai muka tarwatsa su a nan za ka gane cewa ƙasa ɗin su ma bakwai ne da aka tarwatsa samar ba bakwai ta zamo ba to kasan ita ma bakwai ta zamanto shine wa min al-ardi mislahunna kenan yatanazzalu al-amru bainahunna bainahunna din shine nan wajen yatanazzalu al-amru shi yake cewa wannan duniya din duniya ce ta amru abubuwa wahayi za littattafan da Allah ya saukar a taura zabura injila qur'ani jihadi daulolin musulunci da abubuwa duk abubuwa amru din anan suke kasancewa anan suke shi ce tanazzalul amru bainahunna din kenan to shine anan yace khaliqul alami bi asrihil ulwi was sufli wal arshi haka ne shi ya halici al'arshi ai wa khaliqul arshi atafi ne zuwa ga al'alam din al'alami din a nuskar subuki kuma wal arsha wal kursiyya was samawati wal arda haka zai kasance saboda a nuskar sa khalaqal alama wal arsha wal kursiyya was samawati wal arda zai kasance matufatun ne alal mansubi zai kasance mansub a nuskar mu kuma khaliqul alami sai ka ce wal arshi shine mahalicin duniyar da muka yi magana akai shine mahalicin al arshi wal kursiyyi shine mahalicin kursi was samawati shine mahalicin sammai bakwai wal ardi shine mahalicin kasai bakwai wa ma fihi ma da abin da yake cikin sammai bakwai din da abin da yake cikin kasai bakwai din wa ma baina huma da kuma wannan duniyar da duniyar da ta raba tsakanin sammai bakwai din da kasai bakwai din Allah ya halici sammai bakwai ya halici kasai bakwai sannan kuma ya halici abin da yake cikin sammai bakwai da abin da yake cikin kasai bakwai bayan da su empty ne bayan su empty ne aka halici wasu abubuwa halittu shine kadai ya sani sai ya zuba su a ciki sannan ya halici wannan duniyar da muke ciki wa ma bainahuma duniyar da take raba tsakanin sammai bakwai din da kasai bakwai din jami'ul khala'iqi jami'ul khala'iqi duk abubuwan halittu al khala'iq gaba ɗayan su makuhuruna waɗanda aka rinjaye su ne bi kuduratihi da ikon Allah subhanahu wata'ala shine ke cewa huwal qahiru fawqa ibadihi kuma huwal qahiru fawqa ibadihi duk an rinjaye su karkashin ikon Allah subhanahu wata'ala ma'ana babu wani halitta da ya isa ya ji da kansa ya yi harkansa da kansa daidai da sakan ɗaya kiftawan ido yana karkashin kahari da Allah subhanahu wataala yana karkashin kaharin kudurar Allah subhanahu wataala daidai da kintawan ido ba shi da ikon yin komai ba shi da daman komai sai yadda ubangijinsa ya yi shi kawai shi ne ce jami'ul khala'iq mala'iku ne a'a aljanu ne a'a samman ne kansu kasan ne kansu a wannan duniyar ce bishiyoyi ne tsuntsaye ne ruwa ne ko menene komin karancinsa komin girmansa makuhurun ne bi kudrati an rinjaye shi karkashin ikon Allah subhanahu wata'ala bai sai yayi motsi ba sai Allah ya motsa shi bai sai yayi shiru ba sai Allah ya sami ya dakatar da shi bai sai ya furta kalma ba sai Allah ya yarda bai sai bacci ya dauke shi ba sai Allah subhanahu wata'ala ya yarda bai sai yayi takuɗe ba sai Allah ya yarda komai bai sai yayi ba to shine jami'ul khala'iq khala'iq makuhuruna an rinjaye su da kuduratihi da ikonsa shine huwal qahiru fawqa ibadihi huwal qahiru fawqa ibadihi wala tataharraku zarratun illa bi idnihi haka ce zarra kwayan halitta shi yake cewa zarra kwayoyin halitta kwayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake halitta da su su saboda kankancinsu abu ne mai rai saboda kankantansa ba a iya ganinsa shi ne ake cewa zarra ake kwatanta kankantan abu da zarra ta da za ku gane kankancin wannan abu an tabbatar da cewa idan ɗigon mani ya ɗisa a cikin ɗigon mani tol ɗin za a iya samun ƙwayoyin haifuwa miliyan saba'in ko suke cewa dubu saba'in a tol guda ɗaya to a nan ka duba shi kansa wannan ɗigon tol ɗin nawa yake tukuna tukunan a ciki a samu wasu abubuwa masu rai waɗanda suke da rai wajen dubu saba'in ko miliyan saba'in da wasu suke fada to yaya kake ganin ganganci ta yaya kankantan wannan abu zai misaltu to in Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halitta da ɗaya daga cikinsu a haifi ɗaya ko ya halitta da biyu daga ciki a halarci abin nan 'yan biyu sauran kuma kawai bai ga damar ya halitta da su su zuba ɗugo ɗaya tol guda ɗaya kawai to wannan shi ne zarra saboda ƙanƙancinsa ba a ganinsa ba zai taɓa yiwuwa a gan shi ba shi yasa ake yin wasu abubuwa na'urori na kimiyyar wannan zamanin wasu gilas ko wasu abubuwa haka wanda za a kunna a aska a aska sai a dinga ganin wayannan halittun kanana kanana kanana to suna nan irin wannan birci biliyoyi marasa iyaka Allah subhanahu ta'ala ya halitta baka ga yawan mutanen ne komai na Allah din ba ga birci kewa ne yanzu cikin garin da matur mutane nawa ne cikin garin da matur bishiyoyi nawa ne kowace bishiya ganye nawa ne a ciki kowace bishiya ganye nawa ne ruwa da kake sha dugu dugu kwaya kwaya kwaya nawa ne a ciki komai na Allah din baka gan shi da yawa ne abu na mutum din shi ne kaɗan amma abu na Allah duk inda ka je za ka gan shi to shi ne ake cewa zarra zarra kenan kwayoyin halitta saboda kankantansu kwayoyin halittan na akwai kwayoyin halittan dan adam akwai kwayoyin halittan aljanu akwai kwayoyin halittan mala'iku akwai kwayoyin halittu iri iri iri iri iri burji shi yasa Allah da yake magana akan akan hurul ain sai ce inna an sha'ana hunna insha'a haka yace hurul ain din yace mu ne muka kirkire su kirkira babu su muka yi su na musamman ba haifan su akai ba to saboda haka ne anan to duk wata zarra duk wata zarra komin kankancin abu kankantan abu to bai isa yayi motsi ba to sai da izinin Allah subhanahu wataala zai zo ayar da za ta tabbatar da wannan nan ga wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin to shine la tataharraku zarratun illa bi izni babu ma wani abu wanda zai zo ya wakana ya kasance sai da izinin Allah subhanahu wataala shine la ta taharraku zarratu zarra kwayar halitta duk da kankancinta ba za ta iya yin motsi ba illa bi izini sai da izinin Allah laisa mahu mudabbirun fil kharqi tare da shi babu wani wanda yake sarauta yake jujjuya lamurruka a cikin halittu kaf tare da shi ba kowa duk abin da kaga ya wakana a duniyoyin nan gaba daya to sun wakana ne karkashin tadbirin Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba tare da wani ya taimaka mishi ba ko da sanin wani ko da ikonsa ko da nufinsa to shi ne ya ce laisa ma'ahu babu tare da shi mudabbiru mai juya lamurruka ana cewa dabbar al'amra a ƙur'ani yudabbiru al'amra ko yudabbiru al'amra to yudabbiru al'amra jujjuye lamurruka yin su a ce wane yau ya rasu ya rasu a haifi yau wane a haife shi wane ya kudi yau take ya kudi wane ya talauce ya talauce duk komai da kowa da abubuwan da yake wakana gaba yana karkashin tadbirin Allah subhanahu wa ta'ala ne shi kadai fil khalqi cikin halittunsa gaba daya ba tare da ware komai ko kowa ba daga ciki kamar yadda Allah ya ce yudabbiru al'amra yudabbiru al'amra wala shari wala sharika ba shi da abokin tarayya fil mulki cikin sarautar shi a mulkin shi lahu mulku samawati wal ard lahu mulku samawati wal ard masu sarautan duniya gaba ɗayan su karkashin sarautarsa ne sannan sarautan duniya gaba ɗaya ɗin sarautarsa ce abin da yasa za ku gane yanzu misali ka kwatanta misali da Nigeria a ce akwai hukuma a Nigeria ko to idan gwamna zai yi abu zai ce hukumar yobe za ta zartar da abu kaza in kwamishina ne hukumar yobe ta zartar da abu kaza caman hukumar yobe ta zartar da abu kaza to shi gwamnan da ake cewa shi yake da mulkin mulkin yoben ko mulkin borno ko gombe shi ya ce hukumar yobe ta yi abu haka ba shi bane kenan bai hukumar bai ce ni na yi abu ba ni gwamna na yi abu ba gwamnati ta yi abu haka zai ce in president da mu muke cewa president shugaban kasa na nigeria wani ya tashi gwamnati za ta zartar da abu kaza lokaci kaza gwamnati ta yi abu kaza sai ya cire kansa a ciki ya nasabta wa gwamnati waye wannan gwamnati din wanda shi shugaban kasan shugaban kasan ya tayi zai ce gwamnati bayan sun sai ce gwamnati chairman sun zai ce gwamnati eh gwamnan zai ce gwamnati commissioner zai ce gwamnati minister zai ce gwamnati waye wannan gwamnati in sarakuna na gargajiya ne haka ne ya ce masarautar da maturu ta zartar da abu kaza kawai ko sarki ya yi abu kaza haka za ka ga ana ta faɗa to ta nan ne za ka gane wannan tamsiliya ce drama ce kawai ake shiryawa tamsiliya drama ake shiryawa wannan gwamnatin gwamnatin da suke ta faɗa suke nanatawa shine Allah subhanahu wataala lahu mulku samawati wal ardi shine yake da mulkin sammai da kasai shine wanda abinda sufaye suke kiran shi khilafa din khilafa ma'ana khilafa Allah subhanahu ta'ala zai yana da khalifofi cikin masu kuɗi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fil ardi yana da khalifofi wajen shiryatar da mutane karantarwa inni ja'ilun fil ardi khalifa yana da khalifofi wanda shi yake sarauta su kuma suna ganin su suke yi shine la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim dinnan irin wannan to a kowanne abu Allah subhanahu ta'ala yana yana da khilafa to domin haka ne zaka zo ka tabbatar da cewa in ana maganar sarauta to sarautar Allah subhanahu ta'ala shi kadai ne to shi yasa yace wala sharika fil mulki ba shi da abokin tarayya a cikin sarauta a cikin mulki gaba daya hayyun rayayye ne rayayyen da rayuwarsa ba ta'allaku da komai ba ba ta'allaku da kowa ba sabanin sauran rayayyu rayuwarsu ta'allaka rayuwarsu ta'allaka da wani abu ne daban amma rayuwar Allah subhanahu wata'ala bai allaka da komai ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut ka dogara kan rayayyar da baya mutuwa saboda in ka dogara kan rayayye mai mutuwa in ya mutu kuma sai me in ya riga ka mutuwa yi me kenan yaya za a yi lamarukan ka ya tsaya kenan bukatun ka kar su biya da shi yasa shi allazi la yamut wanda ya bambanta tsakanin rayuwarsa da kuma rayuwar dukkan abubuwa gaba daya shine hayy kenan kayyumun Allah subhanahu ta'ala mai wadatuwa ne da kanshi mai wadatuwa ne da kanshi babu wani abu da Allah yake da bukata da shi komai kuma na da bukata da Allah subhanahu wa ta'ala in sama ne Allah bai da bukatan sama ba ya halicci sama bane saboda ya bukace ta ba ya halicci al'arshi bane saboda yana da bukatan al'arshi ba ya halicci kasa ko wani gu saboda yana bukata da su bane Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da bukatan komai alkayyumu ne shi wanda waɗannan sifofi guda biyu Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da su a cikin Qur'ani akwai Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum na cikin suratul baqara akwai alif lam mim Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum farkon farkon suratu ali imran sannan kuma akwai huwal hayyu la ilaha illahu faduhu mukhlisina lahu din sannan kuma akwai wa'anatil wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum waɗannan su fudun su ne sunayen Allah alhayyu a cikin Qur'ani sauran ba sunayen Allah bane misali yukhrijul hayya min al wani alhayi ba sunan Allah bane wayannan su ne sunayen Allah alkayyum kuma waɗannan wuraren da muka faɗa wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum sannan alif lam Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum to saboda haka abubuwa ne waɗanda suke cikin aqidatul murshida duk qur'ani ya tabbatar da su hayyun qayyumun la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gyangyaɗi ba ta riskansa balle bacci gyangyaɗi idan mutum aka ce baya bacci da maganar gyangyaɗi babu shi cewa ne diddiran juma'a baya gyangyaɗi to haga maganar yin bacci babu shi shi ne la ta'khudhu sinatun wala naumun asalin sinatun dinnan wasanun ne wasanun wasanun wawun da sinun da dunun ne kamar yadda zaka ce wasfun zaka ce wasnun wasnun wawun da sinun da nunun to shine sai aka cire aka cire waw din da aka cire shi sai aka maye gurbin shi da ta aka ce sinatun sinatun kamar da wasfun da aka cire waw din aka maye gurbin da ta aka ce sifatun shi yasa kuskure ne ka ce sifatun da shadda kamar da wasu ke fada haka nan kuskure ne ka ce sinatun da shadda babu babu shadda sinatun kawai sinatun asalinsa a wasan gengedi kenan ana cewa mai gengedi wasnan wasnan mai yin gengedi kamar da ake cewa mai bacci nauman mai yin bacci to shine asalin wannan kalma irin su ne irin su ida irin su iza irin su sifa da irin wannan za a cire wau a maye gurbin shi da ta ana cewa a ta iwadun anilfa'i ta din yana ya zauna maimakon fa fa'ul kalima a wazani wanda aka cire ne to wannan mubalaga ce ta kore wa Allah subhanahu wa ta'ala shagalta saboda ba abin da yake shagaltar da abu kaman bacci domin haka ne idan kana bacci baka san menene yake wakana ba gaɓoɓinka gaba ɗaya za su daina aiki saboda ruhin da ya ba wa gaɓoɓin naka aiki din shine ya fita domin ya shakata dama shi yake ba wa kunnen ka ji kake ji baya nan saboda haka ana fira a kusa da kai ba za ka ci ba shi yake ba wa ganin idanunka gani ya fita shine kimiyya na'uran da Allah ya sa a ciki wanda yake baka ji da gani da shu'uri duk ya fita to saboda haka babu wani abin da yake shagaltar da abu irin bacci to shine Allah subhanahu wa ta'ala to ba ana maganar bacci ba gangadi ma ya kawar wa kansa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangadi ba ta diskansa balle bacci wannan kan ya zo cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm alimul ghaibi wash shahada alimul ghaibi wash shahada masanin al-ghaibi wash shahada kuma masanin abin da ya fito sarari idan aka ce ghaibu shine ma ghaba bin nisbati ilayka duk abin da ya kasance a gunka a gunka babu shi ko a ɓoye yake to shi ne gaibi saboda haka ne ba duk wani abin da ya zamanto gaibi a gunka ba ne a gun kowa gaibi to rashin fahimtar wannan ne zai sa za a zo a yi ta tuhuma ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya za a ce ya annabi ya san gaibi balle Allah subhanahu ta'ala yana cewa وكل كل املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ولو كنت اعلم الغيب to shi ya ce da na san gaibi ya kuma za zuwa ce shi din ya san gaibi to anan shi gaibin ne nisbi ne abinda zai zamanto gaibi a gun dan adam ta yiwu ba gaibi bane a gun aljani abin da zai zo ya kasance gaibi ne a gun aljani ta iya zamanto a gun mala'iku ba gaibi ba ne to shi yasa ne in ka fahimci cewa gaibu din abu ne nisbi to ta nan ne zaka warware iskalin shin manzo Allah ya san gaibu ko kuma bai san gaibu ba cikin sauki cikin sauki saboda duk abin da mu ba mu sani ba fa in manzo ya sani fa a gunmu manzo ya san gaibu fa ku fahimci wannan sosai kasancewar mu ba mu san abun ba shi ya sani ya gaya mana to a gunmu manzo sallama ya san gaibu ne to saboda haka ne da yace walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu min alkhairi wa ma masani su sai yace in ana illa nadhirun wa bashirun ana in ana illa nadhirun din wa bashirun yana komawa zuwa ga walau kuntu a'lamul ghaiba din ne kamar yace ne bazan san gaibin ba sai ta hanyar nizara da bishara sai ta hanyar wahayi ne zai san gaibi din ayar yadda suka fahimce ta ba ayar ta kore cewa manzo bai san gaibi bane yana nufin baya sanin gaibi sai ta hanyar wahayi ta hanyar nizara ta hanyar bishara shi yasa ce in ana illa nazirun wa bashirun yace kenan wannan ayar ma'anar ta ɗaya da ayar cikin suratul jinni alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin dinnan ba su da bambanci sai dai a ibara a lafazi wancan ta fito karara ne kawai cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada bir rasulin ba zai bayyana ba zai bayyana gaibin shi wa wani ba sai wani wani yardajje daga cikin manzanni wani manzo daga cikin manzanni yardajje abin da yake nufi sai dai manzanni saboda manzannin gaba su yardaddu ne manzannin gaba su yardaddu ne wasu ma har suna istinbadi karkashin wannan aya cewa ba manzanni kadai ne Allah subhanahu ta'ala yake sanar da su gaibi ba illa iyaka gaibin da Allah yake sanar da manzanni to irin su din in ya sanarwa mutanen da ba annabawa bane ba za su iya dauka ba hankalinsu ba zai iya dauka ba ne suka ce wannan hikimar ne yasa ya ce illa manir tazadin bai ce illa illa man arsaltuhu ba illa man irtada min rasulin yace haka ya kawo rida kuma sahaba ma radiyallahu anhum wa radu'an radiyallahu anhu wa radu'an shi yasa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu da yazo raba gadansa matarsa tana da ciki sai ya ce a ware kason mace a aje mata matarsa tana da ciki ce a ware in na rasu ya ce ya ce yake gaya wa asma'u da aisha in na rasu abin da ke cikin wance ya ce ina ganin mace ce ina rasuwa ku raba gado ku ware kasan mace kawai ku aji da ta haifu mace ce to saboda manzo sallama sahabban sama ya gaya musu gaibuka masu zurfi a cikin sayar bukhari huzaifatul yaman hadisin huzaifatu yaman yake cewa kama fina rasulullahi sallallahu sallama makaman yake cewa yake cewa lam yatruk shay'an mimma kana wa ma yakunu illa allamana حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان وما يكون يجي الى يوم القيامه علمه من علمه وجهله من جهله wannan fa sahabbai fa manzo duk abin da ya kasance da zai zo ya kasance ila yau da kiyama duk ya gaya mana ba gaibu bane gaibu ne kai kuma abin da zai baka mamaki waɗanda suke da akidar manzo sallama bai san gaibu ba din sun tabbatar da cewa ibnu taymiya ya san gaibu a cikin littafin madarij salikina a sharhin manazil sa'irin ibnu qayyim ya kawo ibnu taymiya ya ba da bayanin yakin da za a zo a yi shi da tatar a dimash shekara mai zuwa ya faɗi abubuwan da zai wakana yaki suka zo suka wakana exactly sai ce shekara mai zuwa ma za kuma yin wata yaki kuma ya ce a wannan shekarar mu muke da galaba shekaran ya kara zuwa kuma aka kuma yin yaki kuma musulmai suka samu galaba wannan yana na cikin madarijus salikina a babi na me babi na firasa babi na firasa kowace nuska ce ko nuskan rudwan jami rudwan ko nuskan ahmadul fukri kowace nuska kawai ka duba babin firasa zaka gani har ibnu qayyim yake cewa da zan iya tara gaibi gaibi mughayyabat wanda ibnu taymiya ya gaya mana nawa na kaina ko na wasu suka zo suka wakana inda littafi zan yi zan yi rubuta majalladi babba akai to yaushe ne mai wannan magana ko masu wannan littafi wanda suka yarda da wannan mutum ibnu qayyim jauzi ya faɗi wannan magana ibnu qayyim jauziya a gefe guda kuma za ta manzo Allah bai san gaibu ba saboda haka gaibu din nisbi ne akwai gaibin da Allah subhanahu ta'ala shi kadai ya sani da nasin qur'ani misali tashin alkiyama mun san sallama bai san yaushe za ya tashin alkiyama ba bai gaya masa ba yace mal mas'ulu anha bi alamin min as-sa'il haka ya fada wa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba wa ilayhi yuraddu ilmu sa'a inna allaha indahu ilmu sa'a Allah subhanahu ta'ala shi kadai ne ya sani akwai ire-iren wannan gaibin kuma birkif da yawa sannan akwai da yawa daga cikin wanda manzon sallama Allah ya sanar da shi wanda su annabi ibrahim su annabi musa ba su sani ba akwai wanda ya sanar da annabi ibrahim annabi musa bai sani ba mataki mataki ne makami makami ne daraja daraja ne to saboda haka ne a gaibi din abu ne wanda yake nisbi ta yiwu abu ya zama gaibi a gun wasu a gun wasu kuma ba gaibi ba ne to shi ne shi alimul gaibi masanin gaibi ne wa shahada shi ne abin da ba gaibi ba a nan tibak ne tibak ijab ne ya kawo abu da diddinsa a haɗe gaibi abin da yake ɓoye shahada abin da ya fito fili ana cewa shuhud abin da kake gani a idonka shine shuhud kenan sannan kuma gaib abin da baka ganin sa da idonka to shine alimul ghaibi wa shahada ayoyi da yawa akwai wannan alimul ghaibi wa shahada la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abu ana cewa nakira fi siyaqin nafi ba nakira fi siyaqin nafi eh tufidu al umum wa shumul a wannan na kira ne shay'un aka kawo shi bayan nafi la yakhfa alaihi shay'un babu wani abu wanda yake bace wa Allah zai buya wa Allah fil ardi a kasai bakwai wala fi sama'i ko a sammai bakwai a nan ya maimaita wala din domin ya akka da maganan ne bai ce fil ardi wa fi sama'i ba fil ardi wala fi sama'i kuma shay'un din nan ka lura shay'un din nan dakka au jalla komin kankantan abin komin girman sa a sammai bakwai ne ko a kasai bakwai bai isa ya shiga wani lungu ya je wani gun da zai buya wanda Allah baya ganin sa ko Allah bai san da zaman sa ba ka duba adadin waɗanda suka mutu aka binne su da waɗanda kifaye suka cinye da waɗanda dabbobi suka cinye da waɗanda macizai suka haɗe duk Allah subhanahu ta'ala ya san da su babu wanda zai buya a ƙarƙashin ƙasa a yi tashin alkiyama a ce an mance da wani ba tada ba tayar da shi ba an mance da wani ba tada shi ba babu shine wanda Allah subhanahu ta'ala ke cewa ma kunna ghaibina wa ma kunna ghaibina to shi ne a nan ya ce la ya fa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ya alamu ma fil barri wal bahri Allah yana sane da abin da yake sarari bar dugun da ba ruwa ba kogi shine bar wal bahr yana sane da abin da yake cikin koguna tare da sanin fa a duniya gun da yake kogi ya fi gun da ba ruwa din yawa a duniya in ka duba mafdun duniya za ka ga cewa kawai mutane din asibiri suke ruwa ne kawai yake kewaye da su ruwa ne yake kewaye da su sannan kuma in tsibirin da suke din kuma ruwa ya yanke su ta nan ruwa ya ya wuce ta nan ruwa ya wuce wannan ruwa ya wuce wannan kusan barazana ne tsoratarwa ne wanda Allah subhanahu wataala yake so ya nuna mana yadda in ya bawa ruwa umarni kawai wuf shikenan amma kuma hakan dan adam yake yin sabo hakan yake na samu kuma halittun da ke cikin ruwa yawansu da girmansu sun fi halittun da yake sarari sannan kuma a haka ba wannan duniyar guda ɗaya kaɗai ba ne duniyoyi irin wannan birci kowace duniya da irin simfin mutane da irin halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka a ciki kowace duniya wanda shehu mushe gibrima zulma'arif yake cewa akwai duniyoyi dubu ashirin da tara dubu ashirin da tara wasu ke cewa dubu goma sha tara a gani wanda dai duniyoyin da Allah ya halitta din to Allah subhanahu wa ta'ala shi da kada ya sani misali wannan duniya ce ba a cikin wannan duniyar kuma sikil akwai duniyoyi daban-daban kowace duniya kowace duniya waɗanda suke ciki su suka san da suna ciki kuma ba su isa su bar wannan duniyar ba sai ta wani hanya na kashafi ko khariqul ada yanzu misali duniyar aljanu yana cikin duniyar nan tamu ne duniyar aljanu a cikin duniyar nan tamu duniyar aljanu suke za su iya shigo za su iya fita a duniyar su shigo cikin duniyar musu rayu wasu daga cikinsu sannan kuma a mutane kuma da Allah yake ba su khariqul ada da karama za su iya fita cikin wannan duniyar su shiga cikin duniyar aljanu tare da sanin duk duniyar da ka shiga banda halittun da suke wannan duniyar ba za ka ga komai ba kamar mutumin da ya yi batan kai ne kawai ka rasa gabar da yamma kudu da arewa ta kofar gidanku mai yakan zo ka wuce baka sani ba to in ka shiga duta duniya to banda duni mutanen da Allah ya ajiye a wannan duniyar ba za ka ga kowa ba in ka shiga alamul barzak duniyar da Allah duniyar wacin gadi wanda Allah ya ajiye matattu gabanin a yi tashin alkiyama banda ire-iren su ba za ka ga kowa ba ba ka ga kowa ba in ka shiga duniyar aljanu banda aljanu ba za ka ga kowa ba in suka ganka ma kai sai ta mamakin ka ya aka yi ka shigo khariqul ada ne kamar yadda mu in aljani ya shigo cikin mu muka tabbatar aljani ne muke mamaki kamar haka to kamar haka ne to irin wannan duniya cikin duniya duniya cikin duniya duniya cikin duniya wata duniyar misali nan masallaci ne a wata duniyar zai iya kasancewa gidan wani ne a wata duniya zai iya kasance fada ne a wata duniya zai iya kasance gona ne a wata duniya zai iya kasance banɗaki ne haka abun yake tafiya to ta nan ne za ka gane waɗanda suke cewa wai yaya za a ce Allah yana ko'ina kenan yana shan dama za ka san sun jahilci Allah gaya ba san waye Allah ba ma ba san da cewa shaddar ba duniyarsu ba ce eh a duniyarka a gidanka ne shaddan ai a wata duniya gunda kake cewa shadda watakila ma masallacin yana ta sallah a wajen saboda jahiltar Allah da rashin Allah wai me wannan magana ne kuma yake so zai gaya wa mutane su san Allah zai gaya wa mutane su san Allah to saboda haka albar albar albar gunda ba ruwa albar gu mai ruwa albar Allah ya ajiye halittu da suka dace da su rayu a nan albar Allah ya ajiye halittun da suka dace su rayu a ciki duk halittun da yawansu da ƙananansu da manyansu da kominsu da komai da kominsu Allah subhanahu ta'ala yana sani da shi shi yasa ya kawo a siga ta filin mudari ya alamu ma fil barri wal bari bai ce alima ma fil barri wal bari ba domin ka sani ilimi ne wanda yake wanda yake istimrari yake ci gaba يعلم ما في البر والبحر وما وما تسقط من ورقة أي وما تسقط ورقة ورقة ور من ورقة ورقة من فاعلين تسقط an kawo min za'ida ne saboda akka da ma'ana ɗin babu wata waraka wani ganye na wata bishiya ko na wasu bishiyoyi da za ta iya faɗuwa illa ya alamuha sai Allah ya san da ita wannan bishiyar ta faɗo kai ba za ta ma faɗi ba sai da umarninsa ki faɗo tukuna wannan shine yake nuna ma Allah subhanahu ta'ala ya san juz'iyat juz'i juz'i juz'in abubuwa gaba ya riga ya sani to in har ganye jikin mangoro ko jikin goba ko ganyen wata bishiya za ta cire ba za ta cire ta faɗo ba sai Allah yana sane sai da umarninsa to yaya sauran abubuwa wa ma tasqutu min waraqatin abin da yasa yace wa ma tasqutu min waraqatin bai ce wa ma tasqutu waraqatun ba illa ya'lamuha saboda ya nuna komin kankancin wannan ganyen komin yawan su ko a ina suke a kowanne lungu suke illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi habban nan za a iya ɗaukan shi ƙwayoyin halittu waɗanda suke ƙarƙashin ƙasa a matsayin ma'anar zarra kenan ko kuma habba abin da ake shukawa abin da ake shukawa ɗin kala-kala ne akwai wanda ɗan adam sina'arsa ce shi ya zo ya saka akwai kuma wanda suna nan Allah ya ajiye su lokacin da ya so suke fitowa kai ne ka je a yi ruwa ka je ka yi shuka to in ka tona rami ka zuba hatsi kwaya goma to Allah ya san da wannan ramin kwaya goma ka zuba kuma suka tashi fita kwaya goma za su iya fita sai dai ka zo ka ce yayi yawa ka cicire ka cicire ka cicire ka bar uku ko hudu saboda su tashi daidai goman da ka zuba su ne za su fita domin ya nuna ma ya san da goma ka zuba daga ciki in uku ka zuba uku su fita domin ya nuna ma ya san guda uku ka zuba duk gonar ka komin girman gonar gaba ɗayansa to Allah subhanahu ta'ala ya san da abin da aka boye karkashin kasa shine wala habbatin fi zulumatil ardi abin da yasa yace zulumat bai ce fi zul fi zulmatil ardi ba shi karkashin kasa din kana tafiya duhu ne kana ta tafiya duhu ne ninkin ba ninkin ke ta karuwa gurgudan tafiyarka da nutsewarka a ƙasa shine gurgudan duhun da zaka dinga tararwa saboda kana ƙasa din kana nesa da haske ne kana yin ƙasa kana nesa da haske kana yin ƙasa kana nesa da haske a duk lokacin da kai nesa da haske kuma duhun sai ya fara zai sa ce fi zulumatil ardi din fi zulumatil ardi to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala habbatin fi zulmatil ardi ko kwayoyin halittu wanda shi ya tanada ƙarƙashin ƙasa lokacin da ya so su fito a'a ko kuma habba wanda muke shukawa muke shukawa to kowanne a ƙarƙashin duhu duhu duhu duhu duhun ƙasa wala ratbin ɗanye ɗanya ce wacce ta kusa fita misalin ka zuba a rami in an yi ruwa ya zamanto ɗanye ɗanye wanda daga danyen kuma tsoro zai fara fita wanda ya zamanto danyen Allah subhanahu wataala ya sani da shi wala ya bisi wanda yana na a bushe bai zamanto danye ba me yake cewa binne ai akwai masu binne ba in ka je kai binne a bayi ruwa ba yana nan busasshe a ƙasa ko kuma ka zo ka yi a yi ruwa ka zo ka yi shuka daga ciki kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai ya danye ya kumbura in ya kumbura halittar da Allah yake so ya sai ya fita daga ciki gaba ɗaya ratab ɗin da ya ɗin Allah subhanahu ta'ala ya ce illa fi kitabin mubi yana nan a cikin wani littafi mai ɗauke da bayanai mai ɗauke da bayanan komai dalla dalla filla filla wannan littafin shine allahul mahfuz yana na rubuce cewa a shekara kaza za a haifi wani in ya haka haife shi in yi shekara goma sha ɗaya da kwana goma sha ɗaya lokaci karfe kaza zai zo gona ya zo ya shuka abu kaza abin zai tona rami ɗari a gonarsa kowanne rami zai sa kwaya biyu uku uku uku uku a ciki a ciki wasu daga ciki kaza daga ciki za mu fitar mu yi halitta su kaza daga ciki mu ki fitarwa ko kuma ga amfanin da zai zo ya samu zai samu hatsi buhu kaza kowanne buhu yana akwai kwaya adadi kaza a ciki bi tafsili yana na cikin lauhul mahfuz baka isa ba kuma dole he ka zo kayi abin da yake a rubuce din yasa sufaye bayan Allah suke cewa duk wani abin da kake gani yake wakanan nan gaba da already dama a wakane suke suna nan a wakane tamkar ka ɗauki kaset bidiyo ne ka saka ka zauna kawai kana kalla in na biki ne za ga an zo ana yi daura aure ana ana ana daura aure an gama daura aure za a je gidan amarya an gama za a je kaza kana zaune kana ga ana ta yi ana ta yi ana ta yi haka ne kawai abin da aka riga aka ɗauka ɗauka a ciki to ba kai saka ce a ni ba na so a cikin kasar bidiyon na a ce gu kazan nan bai zama akwai shi ba ba na so sai dai ka tare sai dai ka tare to shi kuma na Allah ba kai saka tare ba saboda remote din baya hannunka sai ya zo sai ya wakana to kamar haka ne shi yasa manzo sallallahu alaihi yake cewa inni la'ara inni la'ara yake cewa qita al-fitani yace yake cewa ina ga abin nan gurabin fitintinu an kashe wannan a jefi an raunana wannan a jefi wannan an kona shi wannan an wa ina ganin shi a layukan cututtukan ku aka warwatsa yake cewa to abin da zai zai wakana zamanin sai na usman din shine aka nuna masa gashi abu ta inda zaka tabbatar da wannan saboda su sufaye su ne al'arifuna bi rabbihim wa nabiyihim a maratibil a'mali wa rujhani kamar da ibnu qayyim jawziya ya faɗa manzo sallallahu sallama da aka zo badar badar filin da za a yakin badar ba fili bane sai ke ce huna masra'u fulan insha Allah gadan huna masra'u fulan insha Allah gadan anan wani za ka shi gobe in Allah ya yarda wa wani ko anan za ka shi wani anan zai mutu duk ya nuna wuraren sahabin da ya rawaito yake cewa wallazi nafsi wallazi nafsi bi yadihi ma jawazuha wuraren da manzo ya nuna wani anan zai mutu wani anan zai wani zai mutu nan yace ba wanda ya ketare je ya mutu a wani gu duk sai da muka gawo wakin su a wuraren da manzo ya ayyana tana za a gane cewa abin dama waka ne yake shi aka nuna masa shi to shine yace illa fi kitabin mubin din illa fi kitabin mubin